domin na wani posting na ɗan uwan ɗalibai wanda aka kama su mutane ɗari biyu ɗalibai da kuma 'yan firamare a cikin wani ƙauye na ga posting ɗin haka an kama su. To kiran da nake yi ga waɗannan terrorist ɗin waɗanda suka kama yau wace gaskiya ne can ƙauyen kuriga an kama ɗalibai ɗari biyu kuma 'yan firamare duka. Ga su suna da iyayensu iyayensu kuma suna ji da 'ya'yansu. Saboda neman ilimi yasa ga su waɗannan mutane suka kama su. kiran da nake ga wayannan mutane shine dan Allah san girman Allah su saki wayannan yan uwan ɗalibai domin su abin da suka sani su yara ne kuma su duk tsananin da za su ji na rabuwa da iyayensu bai kai wanda iyayen za su ji akan rabuwa da ƴansu ba domin su a gaban iyayen sun gummata yaran nan nasu su ciwo su mutu a gabansu su binne su da kansu akan ya zama an an ɗauke su ne ba su san halin da suke ci ba an kashe su ba a kashe su ba da aka musu domin ni din nan da na rasa mahaifiyata har yanzu ina ji garɗin rasa ta da nai amma duk garɗin da nake ji da a ce mahaifiyata ce ta rasa ni da tsananin ya shafa da tsananin ya shafa to saboda haka muna amfani da wannan dama muna kira ga wannan mutane don Allah don girman Allah su saki yan uwan ɗalibai ɗan firamare wanda suka ɗauka domin iyayensu za su shiga cikin tsanani wanda ba sa tafi su ma yayan suna cikin tsanani wanda suna ganin cewa yanzu ya halin iyayensu Za ku saurari tafsirin Alƙur'ani mai girma daga zawiyar Sheikh Aliyu mai yasan Zaria wadda mai fafutukar haɗin ka al'ummar musulmi da biyayya ga kafatanin malamin addinin musulunci Zakir MS Ali Young Sheikh Zaria yake gabatarwa mar kullum malamin na kira ne a guje aibata juna tare da roƙon malamai su ci gaba da yin wa'azi da kyakkyawan lafuza malamin na gabatar da karatuttukansa ne domin zabarar da ƴan uwansa matasa don cika kyakkyawan gurin su na samun ingantaccen rayuwa sannan za ku iya samun karatuttukan shafukan kai tsaye a shafukan sada zumunta a manhajar Facebook a Zakir MS Ali da garkuwar makarantar Zazzau haka kuma a TikTok da YouTube Allah ya kara wa yan shek lafiya ya yi masa kariya ya hada kan al'ummar musulmi baki daya Al Shifa Academy Boarding School da ke karkashin Islamic University of Nigeria ne suka dauki nauyin kawo muku wannan karatu domin neman karin bayani akan wannan makaranta sai a kira lambobin waya kamar haka sifili tara sifili shida hudu biyar biyar uku uku biyar biyar ko sifili takwas ɗaya biyu bakwai sifili takwas bakwai takwas ɗaya takwas a karamakallah bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على أيها الممدوه يا أفضل الورى ويا أيها المحمود ذا الحمد واللوى بسرك بالذات العلية باسمها وبغسل والبيت الحرام وبالقوى دعوت لنفسي ثم أمي ووالدي وصحبي وأحبابي وأهلي ومن قرى ضد العلم فينا وكفنا الشر جملة وزلنا جميعا عن غرور وعن أهوى على أحمد في كل بدء ومختم صلاة وتسليم مدى الدهر والدنيا وبعد بعد التسليم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوة الأفاضلة المستمعين والمستمعات أقدم لكم تهية الإسلامية تهية أهل الجنة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
muna godiya Allah subhanahu wa ta'ala in sake jajjara haɗuwar mu a wannan majalisi mai tubbin albarka domin ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma na wata ramadan wani idan ban manta ba har yanzu muna nan a yanda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa inna allazina kafaru yamatun kuffarun la yakali la'natullahi wal malaikatu wan nas ajma'in wanda muka ji fassara na wannan aya Allah yana magana ne akan duk waɗanda suka mutu suna kafirai kuma ba su tuba ba Allah ya ce to ulaika wa innam alaihim la'natullahi inuwan Allah subhanahu wa ta'ala ta tabbata a gare su wal malaikatu da kuma inuwan Allah subhanahu wa ta'ala da kuma wal nasa da mutane gabaki daya duk za su la'anci wayannan wa'anda suka mutu suna kafirai ma'ana wa'anda suka mutu suna masu ɓoye ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala. Su Allah subhanahu wa ta'ala yake a wannan aya. Inda wannan aya a jiya muna magana akan hukunce-hukuncen da malamai suka fitar sai lokaci ya halinsa. Wanda da cikin hukunce-hukuncen da muka faɗa malamai suka faɗa shi ne a Sheikh Ibn Kasir, wanda shi kuma a Sheikh Ibn ko kuma a Sheikh Ibn Al-Arabi yana da cikin manya-manyan malamai magabata waɗanda suka gamjan gaskiya. Da ya ce a wannan aya da Allah subhanahu wa ta'ala yana magana akan mutane za su la'anci kafirai. Ko wannan aya ba wai tana nufin kawai mutum ya kama kafiri ta zagi ba ne. Ya ce in dai an san mutum kafiri ne, to ka ce za ka la'anci shi ko ka zage shi bai kamata ba, bai halarta ba. Ya ce saboda nisa saboda ai shi ma Allah na aibe ne inna alladina kafaru wa matu kaga mutum makoman shi ya mutu ne kasan an wuta ne kusan ajana kai kama ka dinga cewa Allah ya asuka su yayi maka gawan Allah ya anti shikenan sai shedan ya aiki da shi ya abinda ku ba ku so ya kafa hujja da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa an taba kawo wani mutum mashayin giya kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce ya rasulullah wannan shi mutum kullum duk ranar juna sai ya yi shashin yau shi ne shan giya gobe a zo da shi jibi a zo da shi kullum sai an kawo shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wata rana sabai su da kai abin mutumin nan fa yawa ko sai sabai suka ce kai Allah ya rantsuwa na mutum saboda halayen shi ba kyawawan hali yake yi ba. Zala sun mali tilmi ce a, la ta kunu a wannan shekara da ake ku. Kan ku zama kun taimaki shaidan a kan ɗan uwanku. Domin haka shaidan yake so, yanzu kun ce Allah ya la'ance shi. To kawai Allah ya la'ance shi sai ya ɓace. In kuma ya ɓace ba shi zai sa ya jina abin da yake yi ba, abin zai ƙara yawa to za ka tsaya cewa Allah lantu mutum ne ko za ka tsaya mishi a ta. A ta ala kan mutum. To duk wannan da mutum yake yi, Allah in mai shiriwa ne Allah ka shirya da shi. Ba a fara da lanta ba. Wanda shi dai a Sheikh Ibn Kasir ya faɗa cewa lallai shi ya kasance ɗaya daga cikin malamai na suna yawaita mai nasiha ko yaushe nasiha cewa in fa daina la'antar wanda ban gana san shi ba dan mutum yana kafiri sai ka zo na zaka lance shi ko da mutum kafiri ne mu ayyani an ayyana shi an san wani fa kafiri ne kowa ya sani to ba la'antar shi saboda bai ga ka ya mutu a kafirin nasa ba idan shi ma Allah subhanahu wataala sai da ya ce wa ma tuhum kufar suka mutu kuma suna kafirce suna kafirci to sannan ne Allah zai la'anci da kuma mala'ikun sa da mutane ga wata to kai kafiri bai mutu ba kuma gashi kai baka san hukumar shi kuma ka fara la'antar shi saboda ko da ya mutu ai kamata ka la'anci shi ba saboda zai iya zama ya mutu a kafi in Allah ya dama kuma ya ce ya bashi aljanna kai suka ce mu Allah a'a ba ita aya ka ba aljannan ta hice mutum kuma ta hice kawai duk yanda ya ga dama ya haka zai za ka mutum ya mutu kafiri kuma in Allah ya dama ya bashi aljanna to tun da dai baka ga makoman mutum ba kuma baka tabbatar da haka ne makoman shi ba ba za ka la'anci mutum ba amma za ka iya la'antar aikin da mutum yake yi amma ba shi ba. Domin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya taɓa ambato sunan wasu jama'a wanda suna aikata aikin albasha ga su ga abubuwan da suke yi. Duk abubuwan nan da suke yi da ɗabi'o'in da nasu sai ya ce Allah ya la'anci ɗabi'o'in da suke yi. Kaga da a ce maza ya la'ance su da zai mutu a su kawo a laifin da mutum ya la'ance mutum amma sai ya la'anta aikin nasu ba su ɗin ba kaga la'antar mutum shine bai kamata ba amma dan ka la'anta abin da yake ba laifi na an ce mutum mashan giya ne sai ka ce Allah ya la'anci wannan shingen da wani yake karuwa shi kal'anta abin da yake kal'anta kuma yadda manzon Allah yake aqwaman din ba su yal'anta ba amma af'alin aqwam aikin da na aqwam din suke wannan mutanen aikan nasu yal'anta to wannan anan gurin to ba laifi duk wasu malamai suka ce to don kare aikin mutane ba laifi wasu ma sun ce har aikin komai ma ko ka ali shi ba sai kare an tawo ko ka tona akwai Allah ya awunsa a kare duk wani magangana ko za da aiki ko mutum to wannan shine hukunce hukunce da malamai suka fitar a wannan aya to don nan ne malamai suka ce to duk halin da mutum yake duk ya kake me kake kalmar tuban Allah subhanahu wataala dan baka san lokacin da mutuwa ta yi maka ba. Jiya ki juya yadda ake kai ma gafan Allah subhanahu wataala. Dan duk yawan ayyukan ka ba shi yasa Allah ya ce ba zai gafarta maka. Akwai wata rana da aka yi wani mutum an wato da ɗaya da cikin bayan Allah salihai cewa wani mutum ya ce ya kasance yana da cikin kwata wata bi ma'ana masu ne masu yanke hanyar mutum. Kana hanya in ya kasance a cikin ‘yan fashi ya ce, Yanzu to shi abin da yake zai tsare a hanya, duk abin da ka zo da shi sai ya tsare ka a hanya ya kwace, kuma da takobinsa. Ka yi kaza, ka yi kaza, duk ka gama, ka ka kila ka sha wahala, ka samu kuɗinka ne, ka zo nan za ka yi sana'a a wani gari. To amma tun da yana gurin, a ya ɓata kuma, zai zawo takobinsa ne, ko ka bada ko aka shi ka. in ka bada shi kenan ya ce ka tafi haka ko kwace dukiya iya ba abin da iya an ba kwace kwace ba saboda yana da cikin masu yankin mutane hanya a kwace abu ana nan wannan lokaci ce Allah subhanahu wataala ya yi nufin ya shirya yana cikin wannan kwataccen aikin sai Allah ya nuna mishi ya ga wani tsuntsu yana ɗaukan ɗanye na dabino yana ɗaurawa ya ɗauko bushashe ya sa sai ɗauko ɗanye ya ɗaura a kan bishashen. Sai da ya leƙa bishin, da ya ga tsuntsun nan, sai ya wai kai nan wai ashe, tsuntsun nan ne take ciyar da wata mutiya. Ya ga cewa, ah, to wai dabbobi da dabbobi, mutu jifa ko tsuntsu girma, amma yana taimakon juna, to amma ni wai ga ni mutum da mutum, ‘yan uwa da ‘yan uwa kuma, wai kuma muna kashe junan. Ni ina kashewa, ina kwace arzikin mutum da yadda mutane na. da kuma wannan tsuntsu tana ta samu maciji ma kauniya wanda ba da mata ci kuma tana cin da ita da wannan dabino tun da wani ya ce ka gaskiya shi zai tuba ne kawai wannan ai ce Allah zai iya wannan ya ce to zai tuba to tun da ya niyyar zai yi tuba zai gyara ayyukansa da ɗabi'o'insa dama Allah ya nufi da tuba sai ya kama cewa attoba to attoba tun da wannan takobin da yake kawo mutane ya kashe su ya kwace kudaden su faka sarar sai sai balle takobin ya jefar da ita gefe saboda yana nufin ya tuba to tun da ya faɗa takobin nasa yana cewa a tauba ta a tauba cewa yana fa bukatar tuba ne sai kuma cikin ikon Allah sai ya zo wani sauti ana cewa babi maftuhun ne da kasidi kofa ta abu take da kasidi zuwa na ga dukkan wanda ya wani nufi uba na buɗe take wanda ya nufi to ni mai nufi na in tuba na ce to a tauba ni kawai tuban Allah nake bukata tuba tuba ah mutanen shi sauran wanda suke bayan shi suna cikin kawo mutane ana kwata mutanen mutane dukin mutane shi suka ji suka ce ah wai ya oga ne da kansa wai yake cewa tuba al'amari ya canza kenan ba taɓa jin ya magana zai tuba wai sai yana cewa a tauba su ma suka je suka tuba mai kifawa ne shugaba mun ga kai da kanka in kana tuwa za ka tuba ya ce to ku ku me faruwa na ga maciji ne fa kaza kaza kaza kaza to ni in wanda ni ina mutum ga yan uwana mutane ba zan taimaka musu ba sai in kwata abun su in kashe su ga kunku yana taimakon maciji a makauniya a tuni gaskiya an za ku bi ne ya ga ayyuka ni shi ne kai shawarar nan ba ba ce to tun da kai tun wai zai yasa duk wanda za ka an ce in ta'adda ne in meme za ka ra duk shugaban su suke yi yana tuba dukkan su sun sallama ne kuma sun tuba tunda suna ganin duk abin da ya kun shi ne to shi ma duk abin da ya kun daidai ne ya ce su yi kashe su kashe a daina suka daina to ka san kuma ana son daga tuba in mutum ya yi tuba ya daina dawowa akan abin da yi to ya za a yi mutum ya nemi gafaran Allah ya daina maimaita zunubi sai aka ce to hanya mai sauƙi so samu ma mutum ya wanka so da kai ya zama a kowane datti na wannan zunuban da yake ya wanka kayan da ke jikin shi da yake ɓanna da shi da yake kashe mutanen da shi to ya mata ne shi sau da ka in ya kalla kayan nashi tuna yake kai sai lokacin da yake kala kai mai da kayan jikin zai je ci gaba ita ake son mutum ya cire kaya jefar da wancan ya sa wani sawu na daban to sai suka yi wanka da shi da mutanen shi sai suna nufin su sa sabon kaya kuma sai ga shi a daji ne ba kaya akwai matsala kuma ga shi garin makka suke so su je can ka'aba to ya za a yi kenan sai cikin yarda da ikon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a cikin hanya sun ɗan rufe kai gaban su haka suna tafiya mutum bota ya tsufa kutub shi ta ce musu a fikun fulanul kirdi shin a cikinku akwai fulanul kirdi a to sai wannan mutumin wanda yake shugaban wa'annan ɗan fashin sai ce a to ai ne fulanul kirdi sai ya fara tsoro a zuciyar shi kafa ya zama tsohuwan nan ila tana da ɗata aiko shi zai je kasuwanci wataƙila ya taga ɗan ya kwace dukiyar kila shi ne ɗan ya faɗa masa sunan mutumin yanzu kuma gashi ta kama shi ya ce a tuke ina kika sani yawan Allah ta ce a'a in dai kai ne kai ka faɗa mu kai ta ce ni ne fulani ya kambi ta ce to ka ga nan kayan ga suna baka ya ce kin bani ta ce na baka ya ce to mun gode ta ce amma ka san me yasa na baka ya ce a'a yace na yi mafarki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan yi sadaka da kayana yace wannan kayan ba za a ba kowa ba in ba wani wanda ake kira da fulanul kabri ba to fulanul kabri shine kawai wanda ya cancanci wannan yace ni manzon Allah ya ce a bani wannan kayan kuma na ɗanki ne kika so ki sadaka da shi tace eh ki ta shi dai to yake ne har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana akan awashin sai tana da a ta faga abin da yake yanzu kuma tun da ya tuba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ya tuba kuma suna bukatar kan da sa ba su da shi to sai ta mafarki da manzon Allah manzon Allah ya ce to a ba fulani kan dai da shi da shi da jama'arsa tana ba su kayan nan ya sa ya ba abokan shi su ma suka sa suka je gaban maka suka nemi kafin Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ya gafarta mu to duk zunubin da kake fashi kake yi kidnapping ne ne me in dai kai magafar Allah subhanahu wataala Allah zai gafarta maka na akwai wanda za su ce su sun dade suna aikata wani banna har su din suna yi sun mai da shi kamar ɗabi'o'in su amma su wani ikon Allah ya sa suna da damar su tsaya sai su ce kai dan su kuma lokaci ya ƙure ne magafar Allah Allah zai gafarta mu wannan nake amfani da wannan dama ina kira ga tawari waɗanda suke kama mutane ina kiran su ji wasu ne magafaran Allah subhanahu wataala su tuba kar su ga sun daɗe suna aikata ɓannan nan ko su ga ai sun kashe mutane da yawa su ce to Allah ya ce annabsu bin nafs su kuma su kashe sun kashe da yawa to ai sun san Allah ba zai taɓa yafi musu ba Allah ya ce wanda ya kashe mutum ɗaya kawai kamar ya kashe kowa su za su zama sun kashe da yawa ko su tunanin Allah ba zai gafarta musu ba a'a Allah zai gafarta musu domin in dai kalma gafan Allah shi Allah ba mu shi ko shirka kai ba zai mawale suka cewa shirka kai amma in ba in dai mutuwa ba ta zo maka ba kai ka nemi gafan Allah Allah zai gafarta maka domin na wani posting na ɗan uwan ɗalibai wanda aka kama su mutane ɗari biyu ɗalibai da kuma 'yan firamare sun wani ƙoyi na ga posti ɗin haka an kama su kiran da nake yi ga wa'annan terrorist ɗin wa'anda suka kama yau wace gaskiya ne can ƙauyen kuriga an kama ɗalibai ɗari biyu kuma 'yan firamare duka ga su suna da iyayensu iyayensu kuma suna ji da yayansu saboda neman ilimi yasa ga su wa'annan mutane suka kama su kiran da nake ga wayannan mutane shine dan Allah dan girman Allah su saki wayannan yan uwan ɗalibai domin su abin da suka sani su fa yara ne kuma su duk tsananin da za su ji na rabuwa da iyayensu bai kai wanda iyayen za su ji a kan rabuwa da 'yansu ba domin su abubuwan iyayen sun gummata yaran nan nasu su ciwo su mutu a gabansu su burne su da kansu akan ya zama an ɗauke su ba su san halin da suke ci ba an kashe su ba a kashe su ba da aka musu domin ni din nan da na rasa mahaifiyata har yanzu ina ji garɗin rasa ta da nai amma duk garɗin da nake ji da a ce mahaifiyata ce ta rasa ni da tsananin ya shafa da tsananin ya shafa to saboda haka muna amfani da wannan dama muna kira ga wannan mutane don Allah don girman Allah su saki yan uwan ɗalibai ɗan firamare wanda suka ɗauka domin iyayensu za su shiga cikin tsanani wanda ba sa tunani su ma yayan suna cikin tsanani wanda suna ganin cewa yanzu ya halin iyayensu in su ma an kama su da kuma ina kira ga iyaye kan su ga cewa wajen an kama 'ya'yansu a makaranta sai to su ba za su ƙara ka ‘ya'yansu makaranta ba a'a da ka zo na a gida da ka zo na a gida in dai abu Allah ya nufe shi da ka gare ka sai ya same ka ko da ka je gidan in ya zo na ya same ka ko da makarantar ka ce in ya zo ya same ka amma kan iyayen su damu sun san da cewa ko ‘ya'yansu yanzu sun mutu sun mutu ne a matsayin shaidu tunda a hanyar neman ilimi suke wannan daga ba ta afkan su saboda ka iya su dan ko za a gasa wayannan ƴaƴa na su san da cewa su mutu shi ne da wa hanyar neman ilimi duk wanda yake tafiya a hanyar neman ilimi Allah subhanahu wataala yana hutun mala'iku da sun fida mutum fikafikan mala'iku ne suna sawan fikafikan mala'iku ne kaga da halimin ne san Allah subhanahu wataala zai tsira da su wanda kuma muna amfani da wannan dama muna roƙo kaman haka na farko muna roƙon maulana bishop tahir usman boki radiyallahu ta'ala an na yi addu'a ta musamman ga ƙasar kaduna da kuma najeriya baki ɗaya wanda allah ya yi mana wannan damuwa da ake ciki a wannan hali kuma muna roƙo da gwamnati da ta yi iya ƙoƙarinta a yi sulhu da wa'annan mutane don su daina ɗauke kowa duk abin da suka ce a musu a musu ya gwagwajen gwamnati musu wannan shi ne roƙon da muke yi ga gwamna da kuma gwamnati kuma muna roƙon shagumi ƙoƙarin da yake yi gurin zewa zai yi sulhu zai jagoranci zuwan da za a yi gurin sulhu da mu da gwamnati da wa'annan mutane to muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa gwamnati ta yarje mishi da haka kuma gwamnati ta yadda da ya zama akan wannan sulhun da za a zama shi ne jagora a wannan tafiya da sulhun da za a domin mun fi son sulhun duk wannan ki suke son ba shi ne mafita ba sun ce a musu abu kaza to in gwamnati tana da iko ta musu mun kuma shi ne kiran da muke yi ga gwamna Obasanjo a je wannan sulhu a yi sulhu tsakani to ana yin sulhu kuma shi kenan kowa ya mutu ba wani wanda za a ƙara ɗauka kuma dama abin da muke so kenan kuma muna amfani da wannan dama muna kira ga shegun ya ci gaba da wannan kira nasa akan zama da gowa na wannan su domin hakan zai sa ila Allah subhanahu wataala ya duba zukatanmu ya ga abin da muke so kenan sai mana haka da kuma na gwan fastinoni fasto yana cewa wai kar gwamnati ta yarda da Sheikh Ahmad Gumi ai ne ne yawa to shi wannan fasto ɗin har ɗanka ya kai fasto to ba dole ka ce haka ba tun da ka ga wannan da gaba da Allah yi ba a yankin da kake bane shi yasa kake ganin ka a yadda to amma da a yankin da kake ne to da za ka ce a a yadda to mu muna goyon bayan a shek Ahmad Gumi shek Gumi da ya zama jagora na wannan sulhu da za a yi domin shi Najeriya an yadda da shi a musulmai ma an yadda da shi to kai kana fasto me za ka ce da ka a yadda da shi Allah subhanahu wataala ya yadda da shi mu da muna roƙon Allah subhanahu wataala da fatan Allah ka sa a wannan sulhu alfawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine kiran da muke yi wa'annan terrorist da suke wannan wannan abin kasa saboda ka dille fun da kai Allah zai kafarta maka to su ma kasu ga sun sace da yawa kasu ga sun sace mutane 200 yanzu ɗalibai ba kuma mutane 61 kaga mun hada za su kai kusan 300 kasu ga cewa kai Allah ma ba zai gafarta musu ba a'a Allah zai gafarta musu sai to wa'anda suka kama wanda kuma suka kashe su ne magafar Allah ya kanka wannan abin da suka yi in Allah ta wabu rai Allah shi ne mai kaɓar tuba na mutane Allah ya kaɓar gafaru in ka da muka zo na kisa kaga ya sai shi ne yanke hanya ne ya a cikin fashi amma ya kaɓar gafarin Allah subhanahu wataala domin abin da ba a so ga mutum shine ya ce ba zai tuba ba mutuwa ta zo mishi domin mutuwa ba ta ma mutum sainin in cewa to ina fa nan zuwa gudan Allah tana cewa ko zuwa take yi kana jin yunwa ne a koshe kake kana jin ka asalci ne kana jin ka aikai dan yago ne babu mutuwa kana dan yago za ta tafi da kai kana tsagan lawa kana kuma ne mutuwa zuwa take yi wanda kuma when aka ce muna kira ga speaker TJ yawa muna kira ga speaker TJ muna roƙon shi ya sa baki a wannan al'amari domin shi gaskiya bakin shi baki ne mai karfi wanda ya wuce iyalan Zaria duk a Najeriya ne ake jin bakin sa saboda haka mun san da cewa in dai yayi magana a game da wannan al'amari da idan Allah subhanahu wataala za a samu abin da ake so in bakin shi ba a buɗe yake ba ko ina ne a Najeriya to yayi magana domin a fito inan yaron domin kuma shi mai goye bai akan wannan sulhi da za a yi kuma a daina kama kowa kuma a daina kashe kowa wannan shine kiran da nake yi ga speaker TJ kenan wanda kamar kuma inda muka ji cewa ita mutuwa ba ta jira mutum ba ta jira mutum tana nan zuwa yawo yana son baban shi haka nan mutuwa za ta ɗauke shi yawo yana son mafiya shi haka mutuwa za ta ɗauke ta kana yawo kana ai dan yawo ne zuwa da ba wanda ka dan yawo ne kuwa tafiya ko take da mutum ita mutuwa kana son ki ne ga su doji nan ga me ga me duk ka gama sa matakan tsagan naka da naka sa ha amma mutuwa tana zuwa sai tafiya domin matsalar mutuwa ita ba ta mutum magana in dai mutum ya tabbatar da mutuwa ba za ta ba ta ce mishi ga ta nan ba to tuba sun kafin ta zo wanda kakana shi kalmi na miji yake cewa ta taho ta ɗauke sauki mai hawa da dubun dawaki mai dubun matsala a ɗaki inda ma ya fi ƙara auki ba ta bar fanko maraskabo ba in ta zo ba tsaitsayawa ko da ƙoshi ko da yunwa ta fi komai tsoratarwa malami har mai sanarwa ba ta bar ba a san wanda ɗaya ya riga ba ba a san ɗai wanda ya riga ba dubi dai fir'auna wai shi na ɗagawa ba kamar shi har cikin ruwa ne ta bi shi bai haya fata makure shi bai yi cin ma abin da ya yi ba ta cira sama ta su ɗaɗo ta bige shawo ya faɗo har cikin ruwa ta farma kwaɗo ƙarƙashin ƙasa in ta kurɗo ba ta ƙyala sani da karkado ba. Wannan baiti yake magana akan mutuwa yace ta taho ta ɗauki zaki kana sarki ne dokan mutum take sarki ne wanda ke hawa da dubun dawaki yanzu ka aika ka sarki shi kai a doki ko yana tafiya na za ga dawakai ne ana bai shi a baya sarki ne ne duk jama'an nan haka mutuwa ta kauce musu ta kauce wannan ta kauce wannan ta kauce wannan ta kauce duka ta kama sarkin me amfanin faruwa sai isa sun ce dakata na za a kulle sarki a ɗaki a kulle ko ina ga faruwa amma mutuwa lokaci ɗaya kila ma dama tana ma cikin ɗakin lokacin da sarkin ya shigo ɗakin ko jira lokaci ne dai yana yi ga fadawan ba sa ganin ta ko zai ta kai shi gefe ta makon shi ta gama yake cewa in sun rufa tsawa tana zuwa in gama kuma ko da ƙoshi ko da yunwa kana jin yunwa ne kace to kani kani ni da nake yunwa ne to ta dauke ni ha kana koshi ne ko kace ai kai yanzu ka ci kasha kai ta ba ka ci iya jan da zaka ci mutuwa to daukan mutum take ba wanta jin da kake tafiya da mutum take kana yawo ne kana babba ne kana yaye kana ne me ko italo tafiya da mutum take yasa malamai suka ce to tunda dai mutum ya san da mutuwa ba ta magana ko ba ta jira to kai ma sai ka jira ta sai ka tuba kafin ta za ka zuwa ya zo da ko ka shiga inda take ka cire tsohon da ka san ka tuba to ko ta zo ta ta zo daidai ka shirya to amma mutum wai ya san mutum ya san waya ƙarshen mutuwa ne amma mutum ya tsaya wai girmace girmace yana wani girman kai shi ba zai tuba ba shi ne mutum ya tsaya mun sa tuno shi saboda ka neman tuba na Allah mai magafin Allah subhanahu wa ta'ala tun a lokaci da wuri kafin lokaci ya ƙure mana. To wannan aya mayan suka ce Allah subhanahu wa ta'ala ko ta balaga ne ka wannan aya. Allah subhanahu wa ta'ala to la yakal amru ba inna alladhina kafaru wa ma tuwum kuffaru la yakal min rasulillahi wa malaikatu wan nas ajma'in wal malaikatu wan nas ajma'in. To wannan aya amma a ayin da ta zo kafin wannan Allah subhanahu wa ta'ala ce karken ta
على التواب الرحيم a إلا ba wannan ayan ba illa alladina ka ayin da ta zo kafin wannan ayan إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات na'am wa huda والهدى wal من بعد mabayna ما wa بيناه sunan في kitab الكتاب zalika أولئك لعنهم الله al-amru ولعنهم اللاعنون wal anhum al-la'in نعم amma wannan fa Allah subhanahu wa ta'ala ce wannan su addu'in نعم to da wayar anhum al-la'in da wannan su addu'in duk dai mai Allah yake nufi duk dai mutane ne da za su la'ance su amma saboda bala'in Allah kai za ka gaishe amma ɗaya ɗaya ne amma kuma ba ɗayan bane ka gaishe amma ɗaya ɗaya shi kuma Allah ba ɗaya yake nufi مم.
don a nan da Allah ya ce wannan su ajma'in yana nufin mutane kir- mutanen kirki Allah ya ke nufi bayan Allah a can kuma da Allah ya ce wal alhumul ba'in Allah yana magana masu la'anta ne so ƴan uwansu masu la'anta duk za su la'ace su ƴan uwan da suke tare da su wanda su ma suna ɓoye ayoyin Allah duk za su haɗu su la'ace su مم.
kamar yadda muka ji cewa har shekin duk wanda tsabiwa in shi ya yi tasiri a kansu za su la'ace shi wanda ka san kana tare da shi amma a ranar la'antar ka zai tuka yan uwa da yan uwa ke sa su a tafi juna kana ganin ai wani ɗanka ne ka ce kai yi sallah ya zama kafiri da kake to shi ma zai la'ance ka tuka ba mutane da mutane ka san juna kai ka fata yayi kaza zai zo ya ce to kai wa ce kai dan na ce kai sai kuma zai ce to kai kuma wa ce ka sani amma anan da Allah ya ce wannan su ajin Allah yana magana duka mutane ne kawai مم.
mutanen kirki da waɗanda suke tare da kai duka kowane kalan mutum مم.
duka da an mutum zai wani kila ma bai san da kai ba kai da tun da aka ana la'anta ka kai ma Allah ya la'anci ka kuwa wannan sabu in ne kenan ko Allah ya tagar da kowa ga kowa amma a can Allah ya kebance su ne daban مم.
masu la'anta ne ko da su la'anta shi nan kuma kowa da kowa ne ba turewa nan so a wannan aya da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ulaika alaihim la'anatu lillahi wal malaikati wan nas ajma'in to ai sabanin kira a wannan aya al-Sheikh Hassan al-Basri da yazo karanta wannan aya sai ce ulaika alaihim la'anatu lillahi wal malaikatu wan nas ajma'un sai karanta da haka su kuma su malamai suka karanta da ulaika alaihim la'anatu lillahi wal malaikati wan nas ajma'in kaji ban matsayin shi mala'ikatun don mamata nasu azumin din duka rafa rafa مم.
kaga shi yanda a shi ka sanin basari ya karanta takin kuma ya tawilin wannan na cewa ai ula'ika da za'uhum an yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul mala'ikatu wa yal'anuhumun nasu ajma'un kaga tawilin da yake ce to ai sai sai karanta da un ya karanta da azma'in ba kuma sai karanta nasu da don ma ya karanta ta da fataha ba ko in ce da kasra wannan ikhtilaf ne sabani ne na kira'a to kuma dukkan da ka karanta ba laifi saboda sabanin malamai ne akan kira'a to gwanaye masana alƙur'ani mai girma suka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna to ita inna alƙur'ani ta zo ga wani ajjul ma'ana ta zo su dubu ɗaya da ɗari da saba'in da uku inna ta zo ma'ala ce inna lazina to kalmar allazina ta zo ba'atun wanda kuma ba'atun yana nufin cewa ɗari takwas da saba'in da tara allazi ne zuwa cikin alƙur'ani mai girma kafaru ya zo ƙasarun ƙasarun da kuma ƙasarun nawa yake nufi a isabi ƙasarun yana nufin ɗari da tasa'in da bakwai to adadin kafaru kenan yadda ya zo a cikin alƙur'ani mai girma kenan to in a mun ji inna allazina da kafaru yana suka zo a cikin alƙur'ani to idan muka haɗa ga baki ɗaya da innal lazina kafaru to innal lazina kafaru alƙur'ani ya zo a guri goma sha takwas ma'ana ya zo yadda ya'un goma jimun takwas kuma ce yahun yau yahun tunda jimun uku take nufi yahun take nufi tunda ha'un ita ce takwas ya'un kuma ita ce goma goma takwas goma sha takwas goma sha takwas innal ladina kafaru ta zuwa cikin alƙur'ani jima na farko ta ba bakara inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal ladina kafaru sawa'un alaihim innal ladina kafaru sawa'un alaihim an zata wa lam tuzgum la yu'minu a bakara dai again ta zo inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal ladina kafaru wa matu wa hum kufaru la yakalmuna illa ka zo wannan aya ta yi kenan Ali Imran Allah yana cewa innal ladina kafaru bi ayati llahi lahum azabun alim har yau kenan zuwa Ali Imran ma ya zo Ali Imran ya zo su biyar nake ji yanzu ko kuma yace su shida tunda mun zo wannan aya na zuwa Ali Imran a gidan inda Allah ya ce inna ladina kafaru lan turni anhum amwaluhum ran Ali Imran yanzu yanzu mun ji su biyu Ali Imran da Allah ya ce inna ladina kafaru ba da imani musun mazzaru kufwan lan tu'minu tawbatu ya zo su ku Ali Imran ko a gidan da Ali Imran Allah ya ce inna ladina kafaru wa ma tum kuffarun falan yuqbalu tawbatuhum jan dai shi ma ɗan alim ran ji hudu kuma dai alim ran dai Allah subhanahu wataala yake faɗa innal ladina kafaru lan tubni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shi'a kago wannan su yi buwa rai biyar da innal ladina kafaru to alim ran su wata alim ran to mun daji a baka kuma ta zo su to nawa kenan ga biyar ga biyu bakwai ya ansa'i ya zo su uku nawa kenan ga bakwai ga uku ya zo su goma amma idan ya zo su ɗaya sha ɗaya amfan su ɗaya haji su ɗaya gajin ta zo su ɗaya fuskilat ta zo ma again su ɗaya muhammad ta zo su biyu bayyana ta zo su ɗaya idan makaɗa sun ba mu goma sha takwas dot daidai to haka innal ladina ta zo a cikin alƙur'ani yanzu ma so goma sha takwas yahwan ɗanta inda malamai sai suka ce To a wannan aya da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal ladina kafaru wa ma tuhum kuffarun ulaika wa ma tuhum kuffarun ulaika lam yanatillahi wal malaikatu ajma'in. To wannan aya malamai da rabi suka ce inna haufun nasbi wa tawkid. Alladina ismul mawsul mabni al fati fi mahall al nasbi ism inna. Na'am. Wa khabar inna jumla ismiyya la'anna dhakarna المبتدا الاسم بقي خبر فالخبر هو الجمله الاسميه وكفه هي جمله الصله وهي فعل وفاعل والواو كفه وماتوا الواو قال العلماء واو واو العلم ماتوا معطوفة على كفه وتعرب مثل كفه الواو وماتوا وهم كفار وهم الواو واو الحال والجملة بعدها في محل النسب حالا منصوبا نعم هم ضمير منفصل في محل رفع مبتدا الميم علامة الجمع الوقلاء لأننا قلنا هم الميم علامة الجمع الوقلاء كفار كفار خبرهم أولئك اسم الإشارة أولئك عليهم لعنة الله وملائكته الناس أجمعين إذا أولئك اسم الإشارة في محل رفع مبتدأ والكاف للخطاب أولئك عليهم لعنة الله وملا- والملائكة والناس أجمعين. أولئك الكاف أولئك للخطاب عليهم لعنة الله عليهم جاء ومذكور في محل رفع خبر المقدم لعنة الله لعنة مبتدأ مؤخر والجملة اسمية في محل مبتدأ الثاني واللعنة مضاف والملائكة معطوف على الله هو مضاف إليه لأننا قلنا الله مضاف فأنا مضاف إليه فهو الملائكة والناس معطوف على ما قبله إذا هو معطوف على أول ملائكة لذلك سنقول ملائكة لأنه معطوف على الواو والناس معطوف على ما قبلها أزمئي توكيد مجهول بالياء لأنه تابع على المؤكد wannan shine wannan aya ta innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan na'i wannan ajma'in Allah subhanahu wa ta'ala yace mana cewa khalidina fiha ala ghamma tafaddal mashkur خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون Allah subhanahu wa ta'ala ce la yaqafu an al'adab lahum ينظرون Na'am. To a wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce khalidina fiha to Allah yana magana ne akan kafirai. Allah ya ce la yaqaffafu anhum al'azab. Ba za a sauke musu azaba ba. Lahu zamun musu ba za a duk wani abu da zai kawo a nuna ko taimako ko wani abu da Allah bai musu wannan ba. Malamai suka ce dalilin saukon wannan aya yana da alaƙa da dalilin saukan ayar da muka ji kafin wannan. Bi ma'ana dalilin saukan wannan aya, Allah yana magana ne akan kafirai waɗanda suka ɓoye ayoyin Allah. Da Allah ya ce zai la'ance su, amma Allah ya ce wanda ya tuba kuma Allah zai kafirta mishi. Allah ya ce lalle waɗanda suka kafirce kuma dai suka mutu suna kafirai. Allah subhanahu wa ta'ala zai la'ance su da kuma mala'iku mutane ga baki daya to wannan la'antar da mala'iku za su wa'annan kafiran Allah ya ce to hali na shiya su madawwama ne a cikin wannan la'antar Allah subhanahu wataala na'am to wannan shine dalilin sokon wannan aya to da Allah subhanahu wataala ya ce la yukhaffafu to ita kalmar yukhaffafu asalinta daga khaffafa ne to kuma a yaren larabci idan an ce khaffafa yana nufin cewa sun wata abu wanda kuma shi ne kafin ba za su samu ba juma na a sauwake musu azaban da suke ciki shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ba zai sauwake musu shi ba wanda shi kuma kafafa ya ka tsan wannan ka sauwake mu mutum tsaye ne is suffering to shi ne kafin ba za su samu ba wanda shi kuma kafafa ya kan tsan wannan cewa me abu wanda yake irin sarashara ba irin mai kauri ba kamar in ce nasjun hafi ma'ana minin wannan kayan ba mai kauri ba ne ba irin irin kayan ba mai kauri ba ne irin da ya gashi nan irin leda leda to abin da ake nufi da hafi ke za a iya kiran kayan ma da hafi ma'ana mai toshi toshi mai sara sara dai irin ba mai kaurin nan ba to wannan in ana tsanani ba a mai da kai ka zama cikin ɗan lafa lafa irin a ɗan sauki azaba to wannan Allah ba zai maka kure ba sai dai koyaushe Allah ya ci gaba da tsananta musu wannan. Suna wannan azaban gobe wata azaba ce sabuwa ta daban. Ko ya ƙara tsananta musu azaba Allah subhanahu wataala ke. Ba aka taɓa jin an ce wai a yau azaban farko ta ɗan fi daɗi daɗi. Ta gobe ta- tana ɗan ƙara sassaucewa ana ɗan sassauta musu. Allah bai maka fuwa ne. Kullum ƙara ana tsananta Allah subhanahu wataala ke. Ka wannan aya ba zai ce wannan shine ma'anar haffafa wanda kuma kafafe kan ɗau ma'anan jan abu laƙai laƙai laƙai laƙai yawa abin da yake nufi kenan za ka tafiya ko shekarun wani tafiya ɗaya ɗaya za a ce kai a wani tafiyan shi na yi shi ne bitakfif hankali na lokaci abun ha ha irin shi ɗan gayin nan ka za a ce wannan tafiyan da to irin wannan tashin ana kiran ta da kaffafa wanda kuma kaffafa a ran larabci yakan ɗau ma'anar a cikin wa shadda ko haka ba yakan ɗau ma'anar a cikin wa shadda ko kuma a ce a ai kaffafa ya sa shadda a kalma kaffafa yadda ake nufi da kaffafa takan ɗau ma'anar a samu abu shadda to amma a nan Allah yana nufin wai zai samu su shadda ne a saman kai su kafirai ko Allah na maganar za a musu kaya ne mai sharshara a nan Allah yana maganar cewa Allah ba zai sauwaƙe musu alawa ba kullum cikin tsananta ta za a zama alai to a nan ayar Allah subhanahu wataala ya ce khalidina fiha a nan Allah subhanahu wataala yana magana cewa ai za su dawwama ne a la'antar Allah wasu kuma suka ce a'a ai khalidina fiha bi ma'ana abin da Allah yake nufi shine khalidina fil azab wasu ce ai madawama a azaba wasu kuma suka ce khalidina al'anta ta Allah kan kan ga wala ka fassara shi da cewa khalidina su madawama ne a cikin la'antar Allah kuma in ka ga dama za ka iya fassara shi da khalidina fiha ma'ana su madawama ne a azaba duk malamai sun tabari a game da wa'annan al'amura ba ma biyu za ka iya cewa za a zaɓa ko da la'anta. Wanda kuma wannan la'anta da muka Allah zai malamai suka ce tun daga nan duniya ne Allah zai fara la'antar ka tun daga nan duniya. Allah zai ta la'anta yi ta la'anta su yana la'antar har layon mal'abidi na koyaushe suna wuta Allah yana la'antar su. Abdul Abidin suna cikin la'anta yin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wataala ba shi yake musu su wa'annan kafirai wa'an suka kafirce yin Allah subhanahu wataala wa'an to da Allah subhanahu wataala ke khalidina fi hadinnan na Allah cewa a cikin wa'annan abubuwa da Allah faɗa mutane da mala'iku da Allah ba ya tsaya ba to wannan abubuwa ƙwara uku to ba ya tsaya mu kuma mutane ba za su taɓa tsayawa da la'antar wa'annan kafirai ba mala'iku ba za su taba tsayawa da al'amtan wannan ba Allah subhanahu wa ta'ala shi kanshi ba zai daina al'amtan su ba domin kowa mutane sun gaji sun ce ina ba za su iya ba mala'iku za su cewa su ma mala'iku suka ce wai a ce wai yau wai mala'iku sun tsaya babu Allah ne ake Khalida ne in su so ba Khalidi ne wani shi Allah shi madomi ne dama muna mu ne ba madomi ba Allah shi ke ɗaukar kowa to shi kuma wanda ya ce ɗauke shi to shi ai yana da wani zai ci gaba mu mutsa wannan abubuwan da ma dai ɗin mutanen ba za su ɗin ba mala'ikun ko ba za su ɗin ba wannan khalidi ne kenan yanzu su mana saboda haka ko mai zafi kai mu dan Allah mana ga abun ka dan Allah ba dan mutane ba ka nema gafar Allah subhanahu wataala domin Allah ba dan abun mutane ba domin in ba haka ba to zaka dawo cikin da an tan Allah subhanahu wataala wanda kuma za ka mafi yawan mutane mutum yana son ya nemi gafar Allah don kai ya dawoma a wannan la'anta na Allah wajen mutum ya ce kai gaskiya ba zai iya ba da za ka tambaye dalili ta ce ai shi wai yana baya son ya mutane ya ji kunya ga mutane ka zo dan Allah ne irin mutum to duk wanda zai ce ba zai nemi gafaran Allah ba wai dan saboda mutane ko zai wani abu ne don mutane to kuma Allah ba zai taba so wani abu ba akwai wanda kawai su da mutane za su tuba sai ai mun tuba a ce ha ka ga magana wai dan kowa ya san shi tun da ya tuba yanzu za a san shi wasu dan wanda za su tuba ko su sani ba amfanin wannan na Allah ya san a zuciyarsu ba haka wani amma a baki na haka kuma a gun mutane to Allah zai canza abin tun da gun Allah ba ka wani to ai ba amfani da a ce a gun Allah ne haka a gun mutane ba ka wani to ka ban dan haka amma a ce a gun mutane ne haka a gun Allah ba ka wani to ka an faɗo ta ka duk girmanka duk abin da za ka yi kai dan Allah kakka yi shi don mutane ko don abin hannun mutane kamar yadda aka yi wani sarki wata rana wannan sarki sarki ne wanda Allah subhanahu wataala ya san shi girman kai sosai yana ji da kai shi komai ana shi kawai ana ana ana na da ananiya kawai shi kan shi sani da sun kowa ba to wannan sarki malamai suka ce akwai lokaci wanda ya ga cewa a zai mishi amfani a ce ya gina masallaci wanda kuma yana so ya gina masallacin nan don mutane ne kawai su san shi ba don komai ba to kaga ya zai gina masallacin da mutane za su san shi sai ya ce abin da zai yi shine zai gina masallaci ba tare da neman taimakon kowa ba kawo dole kuwa sai ya kara mishi to da zai haɗa masallaci mai kufa ya ce to baya neman taimako a wurin ginawa baya neman wani ya ce zai bashi kuɗi akan gina shi da kuɗin shi zai kuma kasan mu dole sai mutum ya yi mamaki yanzu a ce ka gina masallaci ƙato tsalili irin central mosque a ce kai kaɗai ka gina shi za a ce kowa wannan sarki kuwa akwai kuɗi ba taimakon kowa da irin wannan yake su don a san shi sai gina masallaci har masu gini a cikin dangin sai samu ba ya san na waje in ka san akwai wanda zai ce nan ai ni ne ma mai ɗauko bulo ina daga cikin wanda suka ɗauko bulo to ka dan ma kan wannan waje ma ya takama to a cikin dangin sa za a yi komai masu kwaba ƙasa dangin sai masu ginin dangin sai ba wanda zai mishi takama ɗauken ta kenan abin da yake nan bayan ya gama masallaci ya sa a rubuta sunan shi a kan masallacin masjidi hala a ƙasa sunan shi masallacinsa kowa yana zuwa da cikin wannan masallacin waya kuwa a cikin gashi baka san suna ba ai wannan shi ne wanda ya gina masallaci ba ba ne mataimakon kowa ya samu abin da yake so to ana cikin haka sai wani lokaci ya kwanta bacci sai mafarki da gashi ya goni mala'ika ya sako da mala'ikan ne ya sako ko ya ga masallacin da nashi sai ya kokar sunan nashi sai ya rubuta sunan ta tsohuwa kai ta shi ce a a a a tsohuwa in gama shan wahala in gina masallaci ko a san sunan tsohuwa ya ce ina ya ce kai ya ta fara wani zai ku duba sunan waye anan suka je sunan ka ne da yake kai ku je ku duba suka duba suka ce ga dai shi sunan ka ne a rubuce su to yanzu na ji magana gobe irin mafokin da ya yi ya ga an tuna sunan shi an sa sunan wannan matan ke shi dai wannan mala'ikan wani yake nufi ne da shi ne ya iya kokarin har kwana uku ya ce to wannan matan akwai wani abu da kai ne dole ya ce sai ya bibiye ta wanda ikon Allah ci ranar uku sai ya haddace sunan matan wani ya tsohuwan azuza sai a gobe da safe ya tambayi ɗaya daga cikin fadawan shi cewa ya san matan ya ce sai da abin cika a sunan sunanta kaza aka je aka bincika wa ce wance a ƙarshe aka gano ta ashe tsohuwa ce kudu makigita ma take yi aka kawo ta gaban sarki sarki ya ganta dan sannan ta tana makigita kamar irin tana jin sanyi sarki ya ce a ke baiwa Allah shin kin yi wani taimako a wannan masallacin ne ko ko biki ba ta ce to da farko dai ya kai sarki kana gani na ka san ni talaka ce kana gani na kuma ka san ba kan taimako nake ji ba ko bayan kai da ma ka ce kan wani taimake ka to ni shirin sa'a wa umarni ka je in taimake ka to ni wani ke da shi zan taimake ka ba kuɗi nake da shi wannan tana in taimaka maka da abu ba ƙarfi na ke shi walantana a ce ina kai kayan gini ne abin da na yi ya ce kayi in yi ba zan yi gaba dole kin wani abu ya kowai haka nan mala'ika kowai tashi tun suna na ya sa sunan ki dole akwai abu da kike tace ta abin da zan iya tunawa shi ne sai dai ya ce yawa sai dai ne ya ce sai dai ni akwai lokacin da ana gina wannan masallaci to dabban da ake ɗaura kaya a kanta kamar a ce jakin da ake ɗaura kaya a kan shi a je a kai to yana jin kishi ba ruwa sai kuma na zan wuce na ruwa a ƙwarya ga shi kuma an kulle shi sai na karkata mishi ƙwaryar ya sha na yana ihu ne sai ya shiru abin da na yi kenan ta ce amma wannan na yi shi ne dan Allah ya ce an kawo magana ya ce to kun san me a ga mutane ce to ni fa na gina masallacin nan ne kawai don mutane su ce ai wane yana da kokari yana da kuɗi to amma ke wannan taimakon ba don mutane su ce kina da hannu a gina bane ke dan Allah kika yi to yanzu a share sunan nawa dama Allah sunan nake ki so ai a rubuta yasa yasa mala'ika ya ce kokara nawa to ni ma na ji kokara nawa aka kokare aka sana ta sai mutane ce a'a sai ne wannan masallacin nake ne ta ce a'a sai ke gina shi a yi din sun samu ɗaukakar da shi bai san ba shi na san ɗaukakar sai Allah bai bashi so da ba dan Allah gina ba ita kuma da sai ce ko kai dan Allah ya san mutane suke cewa ai masallacin nata to ai ga cewa masallacin wannan tsohon wanke to sai kuma ta san ba a ta gina ba kai duk abin da zaka yi dan Allah Allah ya fi an san abin akan abin da zaka yi dan mutane ko dan wani abu inda ba dan Allah zaka yi ba Allah baya ma san ka ko ka bar shi kai kawun ka wannan shine sai an nake wa yan uwana musulmai ko mu dage da tuba duk abin da za mu yi shi dan Allah to ka gani amma shi wannan sai ke tsaya takama to wai haka ba za ka zo mutane wai mutane dinga takama ka same ma a cikin mutum da mutum zai takama shi fa mutum asalin mutum ne tabo da ta kwaka mutum ga kuma mani mani da nashe na jisa ɗauke mutum fai da mushe wai amma wai kuma mutum na wani ƙambo yana ba ya ga shi ɗan gani wannan duk ba shi ne dace da ni ba a shek aliyu na mangi yana faɗa a littafinsa yana faɗan irin hatsari na girman kai ko mutum ya ce zai girman kai inda yake cewa damani faukunka na jisa ce ka gishanka mushe ne ka gishanka na jisa ke tsatsakinka na ya karfa fita kamanka in ba rubushi da hallaka ba ina faɗan cewa mutum da mani faukunka mutum mani ne fakon shi na jisa ke tsatsakinka zuwa na najasa ke mun mutum ko kuma ka ga mutum yana wai mutum yana girman kai ko ba najasa bane ke tsakin mutum ba a ga mutum ya tashi zai fitsari kuma najasa ne ya zai tugo so zai najasa ne don ya amfani girman kan mutum kuma najasa ce ƙara kyanka najasa ce ƙarken ka ƙarken mushi za ka zama to me ya kambuta kuma ka in ba ga shi da Allah ka ba yace gashi ka to zarta kanka son kuɗi ya sa ka shirka da dubu miliyan gare ka ran da kan mutu sai a kai ka da tufan dabata da tufan dabate fan bakwai ba ka ci ka sha ka yi teɓa kamar ce kamari ya karɓa ka riɓe tsutsa ta sharɓa yanzu mai ya fi kyau ka zaɓa in ba farali ta nafula ba ina tuwa damani ko kunka mu shi ne ƙarshenka ya ce wai amma ka ga mutum yana girman kai la ilaha illallah to bai a rayuwar mutum duk ba duk karanta ne amma sai mutum yana girman kai to in ka kaskantar da kanka sai Allah ya ɗaga ka sai sa bismillahir rahmanir rahim ai babban sirri ce duk ciwon da kake rubuta ta Allah ya wakar da kai saboda fokwanta ka suna ta kaskantar da kanta Allah ya ɗaga ta to mu kaskantar da kai sai Allah ya ɗaga mu nan za mu dakata saboda karancin lokaci fatan mun zo gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna roƙon Allah subhanahu wataala kowa da bukatun shi anan na zahiri da batini Allah biya mu kowa bukatun sa inda kowa zo nan guri lafiya Allah kuma da kowa gida lafiya haifan mu za Allah sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙon ka Allah ƙara mu lana shafayi usman boti fan kwana da lafiya kuma Allah ka zo da Najeriya lafiya da kuma lafiya alfawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma roƙa Allah subhanahu wataala ya tsare kakana a shekali Yasin Allah ka tukan sai gafarta masa kuma Allah ka tukan mahaifiya ta sai da Amina ya gafarta mata limai da kaburin zai zama gaudun mai riyadin janna alfawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتمة أولك والخاتم الماء سبقنا ذل الحج بالحج والعادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره وكتاب العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ومن وقام الله سبحانه وتعالى متعلم فوزا Allah zunar da su lafiya wayannan ɗalibai ɗan uwan wayanda aka ɗauke wanda wayannan mutane suka ɗauke su Allah ka sa a cikin su kuma Allah sa a samu sulhi tsakanin gwamnati da kuma wayannan terrorist din alfawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Alhamdulillah wa sallam.
Alhamdulillah an saurari tafsirin Alƙur'ani mai girma kenan daga zawiyar Sheikh Aliyu mai yasin Zaria wadda mai fafutukar haɗin kan al'ummar musulmi da biyayya ga kafatanin malaman addinin musulunci Zakir MS Ali Young Sheikh Zaria yake gabatarwa mar kullum malamin na kira ne a guji aibata juna tare da roƙon malamai su ci gaba da yin wa'azi da kyakkyawan lafuza malamin na gabatar da karatuttukansa ne domin zabarar da 'yan uwansa matasa don cika kyakkyawan gurinsu na samun ingantaccen rayuwa sannan za ku iya samun karatuttukan kai tsaye a shafukan sada zumunta a manhajar Facebook a Zakir MS Ali da garkuwar makarantar Zazzau haka kuma a TikTok da YouTube Allah ya kara wa yan shek lafiya ya yi masa kariya ya hada kan al'ummar musulmi baki daya Al Shifa Academy Boarding School da ke karkashin Islamic University of Nigeria ne suka dauki nauyin kawo muku wannan karatu domin neman karin bayani akan wannan makaranta sai a kira lambobin waya kamar haka sifili tara sifili shida hudu biyar biyar biyar uku uku biyar biyar ko sifili takwas ɗaya biyu bakwai sifili takwas bakwai takwas ɗaya takwas